الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيومنا رانا اللهدي sha takwas ga watan jumadal ula hijira 1447 wanda ya muwafaka da tara ga watan sha ɗaya 2025 miladiya ci gaba da karatun lamiyatul af'al libin malik rahimahullahu ta'ala darasinmu na 25 satin da ya gabata an samu kammala fasuli da yake bayani akan auzanu na masadiru na fi'ili wanda yake a asulasi sai za a tashi sabon fasuli fasulun fi masadiri maza da alasulasi بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل لنحازه مع مد ما الأخير تلا وضممه من فعل التازيد أوله واكسره سابق حرف يقبل الإللة لفعل لأت بفعلان وفعللة وفعل جعله التفعيل حيث خلا من لا من لا من اعتل للحاويه تفعلة إلزم وللعالي منه ربما بزلة to ibn malik wannan zai tattauna abin da ya shafi masadiru maza da alas sulasi e, za a kawo maka hanyar da za ka bi ka gano ma'aunai na masdarin fi'ili wanda harufansa sun haura wato uku shine arruba'i da alkhumasi da asudasi waɗannan guda uku to su ne za a yi ma bayani to su mafi yawa malamai suka ce mafi yawan auzanu ɗinsu a ƙiyasai ne su suka fi yawa ba kamar shi asulasi ba ne wanda shi kuma mafi yawa sama'iya ne su suka fi yawa e amma shi maza da alasulasi to kiyasai su suka fi yawa ma'ana waɗanda aka ji suka keta wannan kiyasin to kaɗan ne ba su da yawa to sai ya fara da guda biyu na farko shine alkhumasi da kuma asudasi su ne bayanin su a wannan baiti na farko eh saboda su suke farawa da hamzatul wasli eh amma shi arruba'i hamzasa hamzatul qata'i ce eh hamzatul qata'i ce amma da al-khumasi da al-sudasi to hamza su hamzatu waslin ce eh wanda duk sanda ka ji an ce hamzatul wasli to ita so tari wato mafi yawa ma akan kawo ta ne da a samu wato damar ta da magana don a ɗaure sakini da ita eh wadda inda ake rubuta ta alif ake rubutawa ba a yi mata hamza sama ko a ƙasa saɓani ita hamzatul qat'i ita sai an mata hamza ko sama ko ƙasa to za ka yi ta ganin kurakure wurin da hamzatul wasili ne sai kaga sun rubuta hamzatul qat'i ko hamzatul qat'i sai kaga an rubuta hamzatul wasili to duk wannan kurakure ne da rashin sanin ka'ida sannan ita hamzatul wasili in ta zo tsakiyar magana to akan share ta e a lafazi amma a rubutu za a rubuta ta ita kuma hamzatul qat'i ita kowace kowane hali ba a shafe ta e babu yanayin da za ta zo a ce babu ba za a furta ta ba to wannan shine bambancin su sai mu kula kware-kware da gaske eh to bi kasri thalisi hamzil wasli masdaru fe ai masdaru fi'ilin shine mubtada sai ka ɗauko shi masdaru fi'ilin masdarin fi'ili yana nufin wanda ba sulasi ba yana nufin alkumasi da asulasi bi kasri thalisi hamzin to za ka yi kasara ga na ukun hamzatul wasli to shi na uku ɗin ga hamzatul wasli za ka yi masa kasara hazahu fi'ilin da ya ƙunshi wannan hamzatul wasli ɗin to cewa hazahu shi ya fitar da arruba'i saboda arruba'i mun faɗa cewa hamza saba hamzatul wasli bace hamzatul qata'i ce waɗanda suke da ita kenan an gane irin su a karama eh to wannan shine to saboda haka kamar misali in talaka in talaka asluhu yantaliqu hmm? yantaliqu to idan kana son kai umarni ka'idar da suka bayar akwai hanyoyi da dama sai ka shiga mai da jazumi sai ka ce lam yantaliq yawwa sai ka mai da shi mudari ka shigan masa da jazumi to idan ka zo kana son ka mai sai na umarni sai ka shafe wannan jazumin lam ɗin sai koma yan talik na fataran gani sai ka shake share ya ulmubara to in ka share ta lafazin ba zai furtu ba to shine yanzu ana da bukatar hamzatul wasli sai a aro ta to shine sai a ce in talik to kaga in hamzatul wasul sai ka lissafa ɗaya nunun da aka ɗaure da hamzatul wasul ta ɗaure biyu sai mi to ɗawun ɗin sai ka yi mata kasara kaga in ti eh to shine ka'idan da ya ba mu in ti sai ka rike wannan ma'a maddi mal akhiru tala tare da kuma yin madda ga harafin da na ƙarshe biyo bayansa. Imtalik wanne ne na ƙarshe ba kafin ba? To sai ka yi madda ga harafin da ya biyo kame shi, shi ne lamun. Can ɗa'un mun ce kai mata mi? To kaga sai ka ce in tilaƙan shi kenan. shi ne mazdarin in talaka yan taliku in tilakan haka istakharaja istikh ta sai kai mata kasara ita ce ta uku in ka fara daga hamzatul wasili istikh rawun ita ce take na ƙarshe ya biyo bayanta sai ka ce istikhrajan istighfaran to haka shi kenan an baka formula to duk wani fi'ili inda ya cika wannan sharaɗin shine kiyasinsa sawa'un humasi ko sudasi haka za ka yi kanar ko mazdarinsa haka babu wata wahala shi bai da wahala ƙa'ida ɗaya ce da ka fahimce ta shi ke kuma duk wani fi'ili na fatar an gane in dai ya zo da wannan siga to da yake akwai wasu waɗanda su ba wannan layin suke ba ba su fara da hamzatul wasili ba to su kuma za a faɗi me za a yi amma dai in ya fara da hamzatul wasili shi yasa ya ce maka masdaru fi'ilin kowane irin fi'ili sai ka maka shi a na kira bi kasri salisa hamzil wasili hazahu shine ya zan ya tara hamzatul wasili din to ga hanyar da za ka bi kanar kuma zarinsa aga shi kenan ka yi kasara ga na uku ga hamzatul wasli ma'amaddi mudafin ne ba maddin ba ma'amaddi tare da yin madda ga ma maɗin nan ma'anarta allazi eh tare da madda ga harafin da al'akhiru tala na ƙarshe ya biyo bayansa shine wanda mun ka bada misali in talaka yan taliku in tilaqan an gane ko istakharaja yastakhriju istikhrajan istaghfara istighfaran suna nan da yawa ishtaraka ishtirakan ihmarra ihmiraran to sai a rike wannan sai ya ce wa dumumhu to shi salisu hamzatul wasali din can da aka ambata da aka ce kai bai kasara to kai masa damma an gane shi wannan na uku din amma fa ba ga fi'ilin da ya fara da hamzatul wasali ba a afuwan wa dumumhu kai damma ga shi wanda yake al'akhiru tala wanda yake gabanin na ƙarshe ya gama bayani ga na uku ɗin hamzatul wasili hudin yana koma zuwa ga ma al'akhiru tala wanda na ƙarshe biyo bayansa to ta an ce kai mai madda ko to nan sai kai masa domma amma min fi'ilin ta da fi'ilin da ta zida awwalahu aka ƙara ta farkon fi'ilin wato farkon fi'ilin aka ƙara ta kamar ta'allama a gani aga ta'unce farko sai ka ce mi ya ta'allamu mazari sai ka ce mi eh ta'alluman ba lamu ita a gabanin mimun ba mimun ba shi ya ƙarshe ba to lamun ɗin sai ka yi bata bi yawwa tafahama tafahu man tafahuman ga shi kenan shi ma bai da bai da wahala yi ko ta gafala ta gafu lan ta da haraja ta da harujan ta duk fi'ili in dai farkonsa an ƙara mai ta'un ta ziyada to ma qabla al-akhiri sai kai masa dhamma shi kuma shine kiyasinsa shi ma kaga an baka ma'auni na biyu to waka sirhu shi wannan da an ga ce ka yi wa don ma'anan to kuma ka sake mai kasara a ina za ka yi mai kasara sabiƙa harfin in ya zan ya riga yi wani harafi kuma wannan harafin da ya riga ya ƙabalul ilala yana karɓar illa ma'ana alif ne ko wawun kaga suke karɓar illa daga cikin wato huruful illa da ake kawowa ko yawwa to sai kai masa wato kasara sai kai masa kasara yanzu misali kaman tawalla tawalla hmm? a gani to mazari sai ka ce mi a mazari eh bai shiru tawalliyan a gani sai ka bai kasara na fatar an gane eh tunda nan kaga ya riga ya yawo eh yanzu shi wannan lamun tawalla kaga ai kama akwai alif gabansa to wannan alif kaga ai tana karɓar illa ai ko tawalla to sai ka ce yau sai ka yi malaman ɗin kasara madadin can kayi mata damma yau irin su tawala tawaliyan tasalka tasalkiyan tawariyan to duk suna nan ire-irensu to su kuma abin da za ka yi kenan to kaga shi ma bai da wahala eh? irin su taramu taramiyan to yanzu kaga mun gama da alkhumasi mai hamzatul wasli ko da asudasi mai mi mai hamzatul wasli da kuma wanda ya fara da ta'un a farko ko yawwa shine abin nan tafa'ala ko tafa'ala waɗannan ma'aunan guda biyu sannan sai muka yi na yawwa wanda yake harafin illa ya zo ƙarshe eh an samu alif ko ya a ƙarshe to su don mun ji ma'aunansu to sai ruba'i mujarrabi kun ga ai ba ambace shi ba dan mafi yawa da zaka ga ana ambana- ana magana ne akan alhumasi ko sudasi da sauransu ko kuma ruba'in amma kuma mazidi to li fa'alala i'tika zo da bi fi'ilalin da awon fi'ilalu da fa'alalatin waɗannan guda biyu ka zo da su li fa'alala ga ma'aunin fa'alala da haraja fa'alala sai ka ce mi eh a ma'auni na mazari sai ka ce mi daharajan dihirajan kaga daharajan eh daharajatan afwan daharajatan kaga di fa'alalatan ko dihirajan fi'ilalan eh dihirajan fi'ilalan kamar zalzala zilzalan zalzalatan eh to to wannan shine basmala basmalatan eh basmalatan to haka hauƙala a gani hauƙalatan to suna nan da yawa to kaga shi yana da guda biyu shi ruba'i mujarradi yana da fi'ilalu sannan yana da fa'alalatan to sai na gaba shine fa'ala eh fa'ala sulasi mudha'afi wanda aka yi masa tadha'ifi ko fa'ala shi kuma ij'al lahu taf'ila ka bashi ka sanya masa ka sanya ma mazdarin sa ma'aunin taf'ilan taf'ilan shi kuma shine zaka bashi mm kama fahama تفهيما علم تعليما كلم تكليما ضرب تضريبا haka shi bai da bai da bi bai da wahala ko eh ga kaga takliman gashi to amma fa akwai ka'ida shi gare shi shine haisu inda khala yawfinta min lamin italla wato daga lamun ta ƙarshensa wato ba ta zama harafin illa ba kamar waɗannan da muka ba da misalai to duka za ka ga lamul kalima ba harfi illa ba ne in kuma lamul kalima ɗinsa shi mu za a fi ɗin nan ta illa ce shi ne ya ce lilhawihi a inda kuma ya ƙunshi lamul illa ɗin ta zamo ta illa to nan taf'ilatan za a bashi ba taf'ilan ba kaman zakka tazkiyatan eh tazkiyatan ko qawwa ta ƙauyatan salla tasliyatan eh saboda duk zaka ga lamul kalima na illa ne eh kaga zakka eh harfu illa dai gaban kafin ko yawwa to in irin wannan ne to shine sai ka kawo mai taf'ilatan shi kuma shine awansa mm shine awansa kenan ka'idar taf'ilan ga fa'ala ya zama lamul kalima sahihi ne to sanan ne za a kawo mai taf'ilan amma in yana da illa to sai a bashi taf'ilatan ko sai ce amma fa to shi da yace ilzam ka lizamci wannan eh fi'il yana koma ga taf'ilatan ai ilzam ka lizimci taf'ilatan taf'ilatan lil hawihi wato ga fa'ala wanda lamul kalima din shi ta illa ce eh walil ari minhu shi kuma mudha'afin da ya wofinta daga ainihin wato lamul illa to rubbama kaɗan ne ne buzila ake bashi wannan awon wato ya karanta sosai a ce wato bai da ainihin lamul kalima ɗin shi ba harafin illa ba ne an gane sannan kuma a bashi wannan awon yanzu kawai misali zakara me lamul kalima ba ra'un ba ai ba harafin illa ba ne to amma an ji laraba kuma sun ce tazkiratan kaga abin da a ka'ida tazkiran eh tazkiran haka basara tabsiratan shi ma to an ji wasu a fa'alu da laraba su ma sun ba su duk da ba su da harafin lamun ɗinsu na ƙarshe baya da illa to an ga sun ba su wannan ma'auni shi ne wa rubba ma wa rubba ɗin a nan litta ƙalili kakace zai yawa la ma'ana kaɗan ne ne to buzila suka bayar ai otiya suka bayar da taf'ilatan shi taf'ilatan ɗin nan da ake magana an ka ce ana azama mai lamul illa shi to an ji kuma wasu afa'al wanda lamul illa ɗinsu sahihi ce kuma sun aza musu taf'ilatan madadin taf'ilan eh amma ba yawa eh su waɗannan kawai ana kiyaye su ba za a yi kiyasi a kansu ba eh kamar su zakara basara to wannan haka kawai ake faɗan su tare da kuma an jiyo wancan na asalin tunda shi zakara akan ce tazkiran akan ce tazkiratan basara akan ce tafsiratan akan ce tafsiran kuma duka kenan an ji na asalin ko sannan an ji kuma wanda ba na asalin ba to abin da yasa ya gaya maka wannan don kar kuma ka je kana karatu kuma kaga an kawo sai ka ce to ya haka eh tsawon da shi ne to nan za mu kwana sai mu tashi wa manya sil eh baiti na tamanin da biyu su kuma za a ci gaba da kawo sauran ma'aunan auzanu a dai kokari a kula da waɗannan in ka fahimci waɗannan to sauran da za a ambata nan gaba ba za su abin nan ba baka wahala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله